بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله آه، صريح السنة نا الإمام أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري wanda an haife shi 224 ya rasu 310 a rahimahullah wa kana min afrajid dahri ilman wa zaka'an qalla an taral uyunu mithlahu imamul mufassirin rahimahullah za mu tashi darasi na shida inda malam yake cewa alqawlu fil ismi a huwal musamma am huwa ghairul musamma zance game da suna a huwal musamma shin suna shine wannan abin da aka ba suna an huwa gairul musamma ko kuma wato wannan wata falsafa ce dai kawai da aka kawo ana shin suna a huwal musamma wanda aka ba wannan sunan an huwa gairul musamma ko ku ba wannan da aka ambata ba wata falsafa ce kawai da aka zo da ita a nan wajen wa ammal qawlu fil ismi amma zance game da suna wai shine suna ko abin da aka ambata wannan mas'ala fil ismi a huwal musamma am gairul musamma fa innahu min al hamaqat al haditha yana daga cikin shirme da wauta wanda aka ƙirƙiro allati la asarun fiha ba ta da wani ba ta da wani ɓarɓashi ita ma wannan fayutta ba da za a bi bala ƙaunar ko kuma wani zance min imamin daga wani imami fayustama da za a iya ji da haka falhaudu fihi shayin kutsawa cikin wannan matsala to wannan aibu ne wasu mutu anhu yin shiru game da wannan zayin to ƙawa ne wa hasbu mar'in min al-ilmi bihi wal qawlu fi ya ishi mutum al-ilmu bihi wal qawlu fihi da ilimi game da sanin Allah kenan ko ayyan tahiyya ila qaulillahi azza wa jalla mutum da ya tike zuwa zancen Allah jalla jalla sana'uhu as-sadiq mutum da dogara game da wato abin da Allah ya tabbatar ma kanshi kawai shikenan قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن wannan shi kenan ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna isra kenan qaluhu ta'ala wa lillahi al-asma'ul husna suna mafi kyawu sun tabbatar wa Allah fad'uhu biha ku kiraye shi da su wa ya'lamu anna rabbahu to kuma ya san cewar ubangijin sa huwal huwal ladhi 'ala al-arshi istawa shi wanda ya daidaita akan al-arshi dan istawa ta ta'addi da ala to daidaituwa ne lahu ma fi samawati wa ma fil ard abin da yake sammai da abin da yake ƙasa din nashi ne ma bainahuma da abin da yake tsakanin su wa ma tahta sara da abin da yake ƙasa ƙasa al ard faman tajawaza zalika duk wanda ya ƙetara wannan to faqad khaba ya halaka wa khasira ya asara wa dalla ya bata wa halaka kuma ya halaka to sai malam abu ja'far ya ce a tahziru min taqwili ahadin ma lam yaqulhu tunda mun ci an yi mashi idda'a'in cewar tashayyo da kuma bid'a ta lafzi to nan zai kawo at tahzir gargadi daga kirkira zance ga wanda bai faɗi shi ba limamu zahabi a cikin almizan a cikin mizan yake cewa annabina abi dawud qama wa ashabuhu ala ibn jarir ونسبوه إلى بدعة اللبس حسن نفا shi wannan maktasar ɗin kenan hasan amma zabi ya ce ibn abi dawud da ɗalibansa wato sun yi mashi jafa'i ta hanyar danganta mashi a bid'a ta allabs sai wanda littafin dan ya raddi shi yasa ce at-tahzir min taqwili ahadin ma lam yaqulhu falyuballigh ash-shahid minkum al-ga'ib kenan sai kawo tuna i'tiradiyya yace ayyuhan nas man ba'uda minna fana a auƙaruba fadana a isar ma kowa da kowa kenan cewar annan ladhinu dinullah bihi abin da muke wa Allah addini da shi fil ashiya'i allati zakarnaha daga cikin abubuwan da muka ambata ma bayyana lakum wanda na bayyana muku su ala wasfina ga siffantawar mu famar rawa anna wanda ya rawaito mana khilafa zalika saɓanin abin da muka faɗa au adafa ilaina siwahu ko ya danganta mana wani abin da muka faɗa au na halana shi ma dai ya danganta mana su ya mana ihala ya danganta mana su ya mana da'awar ma da wannan abubuwa fi zalika game da wannan qaulan ghayrahu fa huwa kadhibun to makaryaci ne muftare mai kirkirar ƙarya ne mutaharrisun ne mai kutsawa ne wajen ƙaƙagi mu'tadil mai ƙetar iyaka ne yabu'u bi sakhatillah zai dawo da fushin Allah wa alaihi ghadabullahi fushin Allah tabbata a gare shi wa la'anatuhu subhanallahi da la'anar Allah fi dare ne wa hukka ala Allah ayyudahu al-mawlid alladhi warada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam durabahu wa ayyuhillahu المحل الذي أخبر نبي الله أن الله يحل أمثاله على ما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هكي ون قال أبو جعفر أبو جعفر يجي وذلك ما حدثنا أبو كريب نشين أبندا أبو كريب بعد العباري آه يجي حدثنا المحاربي عن إسماعيل ابن عياش الحمصي عن ثعلبة ابن مسلم الخثأمي عن أيوب ابن بشير العجلي عن شفي ابن معت الأصبحي قال أتي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربعة يؤذون mutane guda hudu za a cutar da su yu'zun a afwan arba'atun yu'zuna ahlan nari mutane guda hudu za su cutar da yan wuta alama bihim min al'adha daga abin da suke dauke da shi na cutarwa yas'auna suna kai komo بين الحميم والجحيم يدعون بالويل والثبور suna kira da wail da thubur to suna cikin musiba ne da bala'i yaqulu ahlun nari in wuta za su ce ba'dhum li ba'd sashin su zai fada wa sashi ma balu haula wani ya samu wadancan kada azuna qad azauna ko alama bina min al'adha sun cutar da mu akan abin da muke ɗauke da shi na al'adha farajulun mughlaqun alaihi farajulun mughlaqun alaihi tabutun min jamr akwai mutum akwai mutumin da an rufe shi da wani akwati na jamar na gawayi ga wannan mughlaq da mashi larabci mai kyau ba maghluqun ba kamar da yake larabcin amma na tuni malamai suka nabba akan ba a cewa maghluq wala aqulu li qidril qaumi qad ghaliyat wala aqulu li babid dari maghluq ba za ka zo ka ci ga tukunya qad gal qad galiyat a cewa ne galat galiyat haka wala aqulu li babid dari maghluq ba a cewa maghluq ake mughlaq lakin aqulu libabi mughlaqun wa galat qidri qabalaha wani ne wani ne wani ne wani ne fatahna bi idnillahi kulla madinatin min alhindi aw babin min rumi mughlaqi haka wannan shayar yake fada da haka mughlaqun alaihi tabutun min jamrin wa rajulun da kuma wani mutumin da shi kuma ya jurru amma'ahu yana jan in cikin shi wa rajulun da kuma mutumin da ya silu fuhu qaihan bakin shi yake yake zubar da gyambo wa daman da kuma jini wa rajulun da mutumin da ya'kulu lahmahu wannan hudun da yake cewa suna cutar da yan wuta tare da abin da suke dauke da shi na cutarwa kuma wa rajulun ya'kulu lahma wani kuma yana cin naman shi fayakulu lissahibi tabut sai ce wa ma'abocin akwatin nan da mughlaqun alaihi tabutun min jama shi ma balul abad wai me ya samu wannan wanda aka nisantar da shi kada azana ya cutar da mu alama bina min al'adha akan abin da muke dauke da shi na cutarwa kuma fa yaqulu sai ce innal abada to shi wannan da aka nisantar din mata ya mutu ne wa fi unuqihi amwalun nas a wuyan shi akwai dukiyar mutane eh akwai dukiyar mutane wa yuqalu lillazi yajurru am'a'ahu sai a ce ma wanda yake jan in cikin shi a ce ma barul abad ne ya samu wannan wanda aka nisantar da shi kada azana ya cutar da mu alama bina min al'ada tare da abin da muke a kan shi yanzu kuma na cutarwa fadakar kalaman sakwata minni shine ya zo a cikin mu'jamul kabir na tabarani da kuma hilya ta abu nu'aym shine innal abada kaga wannan da aka nisantar din kana la yubali bai damuwa da aina asabal baulu minhu ina fitsari ya taba la ya sulhu ba zai wanke ba shine abin da shi kuma ya kai shi ga wannan ga wannan musiba wa yuqalu lil ladhi yasilu fuhu qayhan wa daman sanda baki shi ke zubar da wannan kurajen wannan gyamban da jini a ce ma barul abad ya samu wannan wanda aka nisantar din kada azana ya cutar da mu alama bina min al'aza tare da kuma abin da muke akan shi yanzu ma haka muna cikin cuta da ba cikin bala'i da musiba fa yaqulu sai ce to innal abada kana yanzuru ila kulli kalimatin kalimatin bid'a yana duba zuwa ga wata kalma wacce take kalma ta bid'a qabiha mai muni fayastalil fayasta lidduha ya ringa jin daɗi da ita kama yastaliddur rafa wanda yake jin daɗi da alfasha wa yuqalu lil ladhi ya'kulu lahma na hudin kenan sai a ce wanda shi kuma ake cin naman shi a ce mashi shi ma ma barul abad kada azana ala ma bina min al adha fa yaqulu sai ce innal abada shi kuma kana yamshi bin namima to shine shahidin malam kenan ana shine shahidin malam da yasa ka wannan ma gaba daya ce innal abada kana yamshi bin namima yana yawo da annamimanci ne hada fada ya kai ma wannan kaza ya kai ma wannan kaza wa ya'kulu luhuman nas yana kuma cin naman mutane to shi masa a ce ya ci naman kanshi kenan wannan hadisi a tabarani ya fidda shi a cikin al-mu'jamul kabir haka daga gare shi abu nu'aymin a cikin hilya da ibn al-athir a cikin usdul gaba ta hanyar asad ibn musa an isma'il ibn ayyash ba tare da dai cewa ba kana yamshi bin namima haka al-haythami ya kawo shi a cikin majma ke cewa rawahu tabarani fil kabir wa huwa hakaza fil asl al masmu rijaluhu mawthuqun to sai da kuma shi ma wannan isnadin da ifi ne kuma sa'alaba ibnu ibnu muslim ba kuma ta ba mun ji cewar an sa'alabata ibnu muslim al khasami to shi sa'alaba ibnu muslim ibnu hajar a cikin taqrib ya ce mastur ne na da akwai jahala kan shi jahalatu hal haka ayyub ibnu bashir shi ma majhulin shi an ayyuba ibnu bashir illa ta biyu kenan to shi ma ayyub ibnu bashir shi ma majhuli ne wanga abu biyu ya haɗu kenan kamar cikin mizan na zahabi da kuma tahdhib na ibnu hajar abu na uku hadisin mursali ne domin cewa akai ammate al-asbahi qala qala rasulullahi kun ga akwai irsali ko da ya ce an shufai ibnu mati al-asbahi to shi shufai tabi'i ne wanda ke cikin al'isaba ta ibnu hajar kun ga dai akwai abubuwa da yawa kan kan hadisin kenan قال حدثنا خلاد ابن أسلم عن النضر ابن شميل كما إن عربية كنا إن حديثي كما حدثنا خلاد ابن أسلم قال خلاد دان دان أسلم ya ce daga annadir ibn shumail cikin almajiran khalil kenan ya yake cewa mara an ra'u na misdal khalil masu gani ba su ga irin khalilu ba annadir ibn shumail ibn harasha ya ce an musa ibn uqba daga musa ɗan uqba an umar an umara ibn abdullahi al-ansari an abi darda an rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yace man zakara man zakara mar'an wanda ambaci wani bima laysa fihi ga abin da bai bai tare da shi ya baranta daga wannan abin kuma ya faɗi wannan ne liyu'ibahu dan ya aibanta shi to hasabahu Allahu fi jahannama Allah zai tsare shi a cikin jahannama hatta ya ati bi nafazi ma qalifi har sai ya zo da dalilin da yasa ya faɗi wannan magana wannan alhaithami ya ambaci wannan a cikin majma'uz zawaid ya ce rahu dabarani fil ausat daga malaminsa idan bin dawud kuma da'ifi da haka umar ibn abdullahi da aka ambata a cikin isnadin umar ibn abdullahi al-ansari aka ce an abi darda umar ibn abdullahi da aka ambata to shine malam mai ta wannan mai tariki ya ce to shi lam ahatari ila tarjamati ma gaba daya ma fi mar'atuhu fil mu'jam al-awsat at-tabarani inna fi miqdad قال حدثنا أسد قال حدثنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عمرو بن عبد الله الأودي عن أبي الدرداء به ثم قال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن ابن جريج إلا سعيد بن سالم حيث مياكوش أتكلم مجمع البحرين to wannan talikin dai ba dai bashi dai zuwa dai ƙarshen ne abin da suka tattauna akan shi na takharijin sai ya ce qala haddathana tuna gabar mu tsaya nan saboda ne na a lokaci muna karatun ne a gurguje sai darasi na gaba insha Allah sai mu tashi kan wannan isnadi a gaba ta talatin da tara kenan insha Allah subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah